الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wa ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan gaisuwar musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allahu tabaraka wa ta'ala wanda a cikin falalarsa da ni'imarsa yau mun waye gari wuni na bakwai ga wannan wata mai alfarma wata ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama 1447 wanda ya daidai da 24 ga watan biyu haihuwar isa dan maryam shekara 2026 ubangiji allah kai mana jagora jiya mun kwana a ƙarshen suratul munafikuna ina jin aya ɗaya ta rage mu kammala sura mun yi karatu na? to mun yi karatu mun tsaya ya aiwa lazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum za mu ci gaba insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون
bayan Allah madaukakin sarki ya ja hankalinmu cewar kada mu saki ‘ya'yanmu da dukiyoyinmu su shagaltar da mu daga barin ambatan Allah. Allah sai ya ce wa an fi min mar zakanakum ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi, wanda yake da shi ya ba ma wanda bai da shi, domin kyauta tana ƙara soyayya a cikin al'umma. kyauta tana sa mutum ya samu masoya da yawa kishiyarta ko wato rowa tana kawo makiya da yawa tana haifar da hasada tana haifar da a samu yawan barayi a lokacin da al'umma suka zama maruwata da haka Allah yake umarni cewar ku ciyar daga abin da Allah ya baku domin abin da ka samu ba iyawarka ba ce ba ka fi kowa ba ne a gurin Allah ya baka wata jarrabawa ce Allah ya maka ya baka idan kana son zaman lafiya da mutane ba su haƙinsu shi yasa manzala ke sallama duk wanda Allah ya masa wata ni'ima to ya rage wa kansa abokan gaba daga Allah ce ku ciyar daga abin da muka azurta ku min qabl an ya'ti ahadakum al-maut ahadakum al-maut tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayan ku fa ya kula ballantana ya ce rabbi ya ubangiji na laula akhartani ila ajalin qaribin me yasa ba za ka jinkirta min zuwa ga wani lokaci nan gaba ba wato idan mutuwa ta zo wa mutum a lokacin da mutum ya kasa bin umarnin Allah to zai yi da na sani kuma zai ƙari a gurin Allah fa as-sadaqa in ka jinkirta min baka kashe ni yanzu ba zan yi zakka zan ciyar yawa zan ba da dukiya wa akun mina salihin kuma in zamo cikin mutanen kirki walai yi akirallahu nafsan iza ja ajalwa amma fa idan ajalin rai ta zo Allah ba jinkirtawa Allah ba zai yi fushi da kai ba dan kana saba masa yi gaggawar kashe ka kafin lokacin ka yayi ba ruwan Allah da wannan da zai yi gaggawar kashe mutum saboda ta'addancinsa da ya kashe fir'auna da wuri amma sai ya bar shi ya gama abin da gama sannan Allah ya rike shi da ce Allah zai bar mutum saboda kirkinsa saboda amfanuwar da yake wa mutane da ya bar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma duk da kirkinsa duk da amfanar da duniyar da yake yi shekarun 60 ne da biyu ko da uku a duniya Allah ya karbi kayansa da haka idan ajalin rai ya zo Allah ba zai jinkirta maka ba wallahu khabirun bima ta'maluna Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa kuma zai ba ku labarin sa in alkiyama ta tsaya wannan shine karshen wannan sura ta munafiquna abin da muka karanta daidai Allah ka ba mu ladansa da ikon aiki da shi wanda kuma kai kuskure wajen karatun ko wajen fasara ko bayani Allah ka yafe mana ba daga zuci bane daga harshe ne insha Allah za mu shiga sabuwar sura suratul taqabun
bismillahir rahmanir rahim يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله يتي بان wannan aya ta tagabun ita ma ta sauka ne a madina ko an saukar da ita ne a garin madina kuma tana da ayoyi ne guda goma sha takwas dalilin saukar wannan aya tana mana bayani ne fitina na iyalai fitinar iyalai game da hijira sannan tana mana bayani akan nadama da kuma yafiya da kau da kai na uku ayar ko sura tana gaya mana wani sauƙi da Allah ya mana a wajen ɗora nauyi bayan da ya ɗora da mu nauyin a cikin su ali marana Allah ce ita kulla haka tukatihi ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoronsa wannan aya ta kiɗimar da sahabbai don suna ganin sun iyayensu wajen kiyaye dokokin Allah amma har yanzu ke nan ba su kai abin da ake so ba to sai Allah ya saukar da aya cikin wannan sura wata kulla marsa ta'atum ku kiyaye Allah gwargwadon iyawarku bayan bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da ke sama da abin da ke ƙasa yana yi wa Allah tasbihi lahul mulku wa lahul hamdu mulki na Allah ne kuma godiya Allah ake yi wa wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah akan kome mai iko ne sai yace
والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير هو الذي خلقكم Allah shi ne wanda ya halice ku, wa minkum kafirun wa minkum mu'min, daga cikinku akwai kafirai akwai muminai, ba dama duniya ta ƙare ko duniya ta zauna babu kafiri, kuma ba dama duniya ta zauna ba mumini, akwai mutanen ƙwarai akwai mutanen banza. Manzala yana ba mu labarin halittar ɗan adam a cikin mahaifiyarsa lokacin da maniyi na namiji ya haɗu da ƙwayoyin halitta na namace zai zauna a mahaifar mace na kwana arba'in yana matsayin maniyin ana renansa bayan kwana arba'in sai ya zama gudun jini zai zauna a mahaifa kwana arba'in ana renansa bayan ya gama wata hudu sun cika a sai a maida shi tsoka bayan kwana arba'in zai zauna kuma kwana arba'in arba'in uku idan ya gama sai allah ya aiko da mala'ika ya busa masa rai sannan ya nemi izini a gurin allah a rubuta masa arzikinsa abin da zai samu da abin da zai same shi a rubuta masa lokacin mutuwarsa a rubuta masa ɗan wuta ne ko ɗan aljanna ne tun kana cikin mahaifiyarka an rubuta ma abin da za ka ci an rubuta ma matsayin da za ka hau kuma idan ka yi haƙuri sai ka hau wannan kujerar in ka yi haƙuri sai ka ci wannan abincin in ka yi haƙuri sai ka samu wannan dukiyar don allah ne ya rubuta mata sai ka samu in ka gaba ka samu ba to wallahi ba naka bane sai ko kai hakuri haka Allah ya kaddara wallahu bima ta'maluna basirun Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne babu wani mutum da zai aikata wani aiki a boye ya ce Allah baya ganin sa amma fa hakan kuma ba shi zai sa ka bayyana aiki a bayyana ba akwai wata al'ada ta bahaushe in ka ɓoye wa mutane ai ba za ka ɓoye wa Allah ba da ka sai abin da ya gada ma abin jama'a a'a bayyana laifin ma laifi ne bayyana laifin ma laifi ne idan mutum yana saban Allah yana ɓoyewa wannan mutumin yana da imani kana ɓoyewar wata nan zaka daina amma duk mutumin da yake saban Allah yake alfahari da saban Allah yake bayyanawa a cikin jama'a wannan ba zai daina ba dan bai da imani duk da Allah yana ganin ka to yana so idan ya rufa ma asiri to karfa kanka asiri kar ka zo ka faɗa wani ya same ni ya ce malam yana tambaya ce me tambayar ka har gida biyu ne ya nemi wata yarinya amma Allah bai kaddara ba ta auri wani amma bayan ta yi auren kuma tana zuwa gudunsa suna yin zina to ya yi tambaya wai an ce dole sai ya je ya ba mijin wannan mata haƙuri to shi ya rasa yadda zai yi ya yi nadama yanzu kuma ya daina yanzu ya zai da mijin matan nan na ce ka ka ba kanka hukunci kenan na ce kuskure ne za ka yi kuskuren da za ka yi nadama kuma a ƙarshe kuma za ka jawo matar matsala tun da ka gane ka yi laifi kuma yanzu ka tuba abin da Allah yake so kenan zina haƙƙi ne na Allah zina haƙƙi ne na Allah zai yafe maka duk lokacin da ka daina da haka daga gare ni kada ka ƙara gaya wa kowa ka ji a zuciyarka kai ba mai laifi ba ne haka da bai faɗa wanda duk ya yi laifi ya tuba to shi ba mai laifi ba ne inda ya tuba da haka idan ka yaba a ɓoye babu wanda ya gani allah ya so ka sai ya rufa maka asiri to kai maka rufa kanka asiri amma kun allah ya ga dama laifin da ka yi allah ya rufa ma asiri sai kuma zama jarabawa kanka sai zama masifa a kanka gobe kiyama idan mutum ya saba wa allah ya yi laifi Allah ya sauka mai da wani hukunci wani horo la'alla jama'a suka gan shi aka je aka mar hukunci ai duk hukunci aka masa hukunci ne ko a gurin aka dake shi aka bashi amar hukunci ai ko an kawai yan sanda sun kula shi amar hukunci ai to wani sai zama jarrabawa a kansa sai zama kun je gaban Allah ba shi da wannan laifin ina ba ta mun gane Allah sai ya ce,
Khalaƙas samawati wal arba bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi al masir Allah ce, Khalaƙas samawati wal arba bil haqqi Allah shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasa bisa gaskiya, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. sai ya surar ku ai surar babanku annabi adamu ya kuma kyautata sura ya yi shi mutum tsayayye kyakkyawa ƙafofi guda biyu hannaye guda biyu ga fuska ga baki ga hanci ga ido ga kunnuwa na rantse da Allah da za ga wani mutum da shafaffen hanci ga shi mutum ne amma hancin za a shafe zai kyan gani ba zai kyan gani ba kai ko kunne ɗaya ne babu sai kaga waya wata irin halitta ce da haka Allah ya tsara ma halittar ka mai kyau sabanin wata halittar a ruwan cikin ta take tafiya wata halittar akan kafofi hudu take tafiya wata halittar ba ta iya tafiya sai ko ta amfani da fifike ta tashi wata halittar abincin da za ta sai ta sansana ta gane mai kyau ko marar kyau kai ko in ka gani ma sansana sai ka ce ba za ka ci ba Daka Allah da ya halitta sammai ya halitta ƙasa ya suranta ku ai ya suranta babanku duk abin da aka yi babanka an yi maka wanda ya wulakanta babanka ya wulakanta ka wanda ya kyautata babanka ya kyautata maka da haka Allah sai ke cewa ni'imar mu aka yi wa dan me dan baban mu aka yi wa wa ilaihil masir kuma makoma ga Allah take idan ka mutu ba ka mutu kenan ba idan ka mutu ba za a sake tare kai a wani gari ba idan ka mutu ba za a sake haihuwarka a wani mutum ba a'a in ka mutu in ka ga ka tashi kawai a gaban Allah za a kai ka duk wanda ya ce wai in ka mutu za a sake haihuwarka a wani gurin za a canza ma gari wannan ya kare ta Allah da ba musulmi ba ne Allah sai ya ce يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور يعلم ما في السماوات والأرض ألا yana sanin abin da ke sama yana sanin abin da ke ƙasa wa ya ma tusirruna wa ma tu'linun sannan abin da kuke boyewa da abin da kuke bayyanawa duk Allah ya sani a zuciyarka in ka kulla magana ka yi ta a zuciyarka kai kai kadai Allah ya san me kace Allah ya san manufarka Allah ya san niyyarka wallahu alimun bi zati sudur Allah masani ne ga abin da ke cikin kiraza ko ka boye munafunci wato ka boye kafirci ka bayyana imani ko ka yi aƙida ka rike imaninka a zuciyarka sannan ka aikata shi aikata Allah ya sani sai ya ce alam ya'tikum naba'ul ladhina kafaru min qablu fadhaqu wa bala amrihim wa lahum adhabun alim na'am ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ألم يأتكم نبأ نبأ الذين كفروا من قبل labarin waɗanda suka kafirce kafin ku ya ƙure shawa labarin bai zo muku ba ne kamar mutanen nuhu kamar adawa kamar samudawa kamar mutanen ibrahim kamar mutanen annabi lutu duk labarin bai zo muku ba ne yadda ta kasance tsakaninsu da allah sun yi wa allah ta'addanci sun nuna wa allah tsaurin kai daga wanda allah ya hallaka da tsawa sai wanda allah ya hallaka da iska sai wanda allah ya hallaka da bama bamai daga sama ai labarinsa ya zo muku kuma garuruwansu duk suna makotaka da ku ne fa zaƙu wa bala amrihim da haka suka ɗanɗani sakamakon aikinsu a nan duniya ta yadda Allah ya hallakar da su ba kuma ta hanya mai kyau ba walahum azabun alimun kuma in sun je lahira suna da wata azaba mai raɗaɗi duniyar ba daɗi lahirar ba daɗi in kana ganin ka wadatu da dukiya ka wadatu da lafiya ka wadatu da ƙarfi ka wadatu da mulki ƙarshenka kuma shine matsala dalika bi annahu dalilin hakan kanat atihim rusuluhum bil bayyinati wayancan manzannin da Allah ya musu kamun kazar kuku a duniya sannan a lahira suna da azaba mai radadi manzanninsu suna zuwa musu suna musu azi bil bayyinati suna zuwa musu da hujjoji faƙalu a basharun ya haduna na sai su ce yanzu mutum ne wai zo zai isa ma hanya daidai me suke nufi mutumin da zai zo ya musu wa'azin a idansu ba kowa ba ne ba ɗan kowa ba ne ba mai mulki ba ne ba mai kuɗi ba ne da haka sai hasada ta shigo su ne masu manya su ne manya su ne masu mulki su ne masu kuɗi in ma manzanci ne ya kamata ya zama a cikinsu ne amma sai ya zama kuma a wajensu da haka sai suke izgili yanzu wannan mutum ne wai aka aiko shi manzo a gurinmu zai dora maka hanya daidai fa kafaru wata wallau sai suka kafirce suka juya baya wa sagan Allah Allah ya wadata yau idan mutanen duniya suka ce ba za su bauta ma Allah ba Allah wadatacce ne ga ibadarsu dan ba Allah za su amfana da bautar ba Allah bai da bukatan bautarka don akwai masu yi masa fiye da kai wallahu ghaniyun hamidun Allah mawadaci ne kuma shi mai godiya ne idan kai zai gode maka ba dama duk abin da kai wa Allah ta kowace hanya Allah sai ya gode maka ya sai ya saka maka sakayyar ita ce godiya idan kai aikinka don duniya ne don ka samu duniya ne Allah sai ya biya maka bukata ka samu duniya idan kai aikin dan ka samu lahira ne Allah sai ya biya maka bukata ka samu lahirar in ya so ma har duniyar ka samu daka in za ka yi bauta ka yi dan ka amfana da bautar ba wai dan ka amfanar da Allah da bautar ba azumin da kake yi Allah yana farin ciki ne ka yi ka bi umarninsa da haka yake jin daɗi da umarninsa da ka bi amma ba wai Allah zai amfana da azumin ka bane ba zai amfani da sallaka ko kiyamun lailinka ba ne a'a yana jin daɗi ne don kai ka bi umarninsa Allah sai ce زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير الله يتي زعم الذين كفروا ألا يبعثوا كافرين suna riya cewar ba za a tashe su ba idan sun mutu sun mutu kenan ko dai su zamo ƙasa ko a haife su a wata haihuwar daban ƙul ya muhammad ka ce bala'e wa rabbi na rantse da ubangiji na latuba a funna wallahi sai an tashi ku ko ka mutu abin ne a kabari ko wuta ta kona ka ko dabba ta cinye ka duk hanyar da ka bi kai asfaya ranar alkiyama sai an ta da kai wani mutum ya ce wa 'ya'yansa idan na mutu ku kona ni ku tattara tokar ku raba ta biyu idan guguwa ta taso ɗaya sai ku watsa ta a guguwa iska ta daidaita ta ɗayar ku je ku zuba a kogi ni a tunani na akwai wanda ya halice ni kuma in na je gabansa ba za mu wanye da daɗi ba amma idan aka mun haka to na kubuta lokacin da ya mutu ‘ya'yan suka aikata kamar yadda ya ce Allah maɗaukakin sarki ya umarci mala'iku su tattaro tokar da ta ruwan da ta tunin Allah ya mai da shi mutum yau ga ka a gabana ka ba mu ‘ya'yanka wasiya in ka mutu su ma kaza su ma kaza sai ta ai damu ni kai nake jin tsoro tsoronka ne ya sa na faɗa ka ta to na yafe maka me kenan Allah ne yana son ka ji tsoronsa ne kawai shi yasa manzan Allah a shekarun da ya goma sha uku a makka abu ɗaya kawai yake kiran ƙureshawa da shi shine la ilaha illallah muhammad rasulullah wannan kalmar shekara goma sha uku duk wanda ko ya mutu da ita a zuciyar ɗan aljanna ne ko da bai sallah bai azumi ba eh da kafare suna cewa idan sun mutu sun mutu kenan ba za a tashe su ba Allah ya ce manzo Allah ga ya musu wallahi sai an tashe ku kuma latunabbi annabi ma amiltum sai an ba ku labarin aikin da kuka yi wa zalika ala Allah yasir kuma wannan agun Allah mai sauki ne da farkon halittarka da mai da kai wanne ne ya fi sauki ne mayarwa ya fi sauki da wanda ya kirkiri mota da wanda ya gyara motar wanne ne ya fi aiki mai yawa wani kirkire ta naka halittarka ta fi wahala akan tashinka naka tashinka abu ne mai sauƙi in ji Allah sai ya ce فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير فآمنوا بالله ورسوله كوي إيماني دا الله دا منزنسا idan ka ce kana son Allah baka so manzo ba son Allah bai amfana da kai ba baka son Allah dole sai ka haɗa biyu ka so Allah ka so manzansa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in Allah kuke so to ku biyo ni kuma sai Allah ya so ku a wannurin lazi an zalna sannan kuma hasken nan da muka saukar shine alkur'ani ya zamo maka jagora ya zamo maka constitution ya zamo maka mai umarni da hani ka yadda alkur'ani shine jagoranka wallahu bima ta'maluna khabirun Allah game da abin da kuke aikatawa masani ne zai ba ku labarinsa sai ya ce يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم التي يوم يجمعكم ليوم الجمع ranar da Allah zai tattara ku ranar da ake tattara kowa da komai zalika yawmu taghabun wannan ita ake cewa yawmu taghabun ranar rarrabewa ranar rarraba mutumin kirki da mutumin banza ranar rarraba ƙarya da gaskiya lahira tana da sunaye da yawa daga ci akwai yau mutagabun ranar rarrabewa wa mai yumin billahi wa ya amal salihan wanda duk ya imani da Allah kuma ya aikata kyakkyawan aiki yi kafir an atihi Allah zai kankare masa zunubansa Allah zai kankare masa zunubansa duk mutumin da yake yin sallolinsa guda biyar yadda Allah ya ce ka yi yadda manzan Allah ya koya ma za ka mutu baka da zunubi haka annabi faɗa sallallahu alaihi wasallam annabi ya kwatanta sallolin nan guda biyar da rafi ko kuma kogi a bayan gidanka annabi ce mutum ne yake da rafi a kofar ɗakinsa ko bayan ɗakinsa kullum zai wanka sau biyar kullum annabi ce wa sahabbansa kuna ganin za a samu datti a cikin wannan mutumin suka ce babu to haka yana sallah in dai zai sallar su guda biyar kullum ba za a samu zunubi ba idan kai sallar asuba zunuban ka tsakanin ishar da kai ta dare da asuba an kankare maka in kai sallar azhar zunubin da kai tsakanin asuba da azhar an kankare maka haka in kai azumin watan ramadana zamin da na gabara zuwa bana an kankare maka naka ba da ma mumini mai imani ya mutu da zunubai a cikinsa naka duk wanda ya imani da Allah ya yi kyakkyawan aiki Allah zai kankare masa zunubansa wa yudkhilhu jannatin kuma ya shigar da shi aljannoni ta jarimin tatal anhar wanda koroma ke gudana karkashin su khalidina fiha abadan suna madawwama a ciki har abada zalikal fawzul azim wannan shine cin nasara mai girma ka gama ɗauniyarka a duniya ka je lahira ka shiga aljanna wani Allah ya mai ta goma shi a duniya Allah ya bashi kuɗi Allah ya bashi mulki ya yi amfani da kuɗin ya yi amfani da mulkin yadda Allah ya ci kaga kuma ga jin daɗi sannan kuma sai ya mutu shiga aljanna daɗi kan daɗi kenan wani kuma talaka ne a duniya wahala yake tasha sai kuma je lahira shiga aljanna alhamdulillah karshen ake ji wani kuma ba duniyar ba lahira ba duniyar a duniyar bai ji daɗi ba a lahirar ma babu daɗin wani kuma a duniyar ya ji daɗi a lahirar kuma babu daɗin Allah ka sanya lahira ta zama mana daɗi sai Allah ya ce والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير والذين كفروا وكذبوا بآياتنا waɗanda suka kafirce kuma suka ƙaryata ayoyinmu ula'ika ashabun nari wa'annan su ne 'yan wuta khalidina fiha idan sun shiga wuta suna madawwama a cikinta wa bi'sal masir kai wannan makoma ta yi muni ka gama rayuwarka a duniya 'yan shekaru takaitattu ba su wuce ɗari ba in ma sun wuce ba su bawa ɗarin a tazara da yawa ba ka tashi kuma ka je wata rayuwa wadda wannan rayuwar har abada ce sannan sai ta zama rayuwar kuma a cikin wahala ai wannan makoma ta yi muni Allah ka samu samu kyakkyawar makoma sai ya ce ma asaba min musibatin illa bi idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah والله بكل شيء عليم ما أصاب من مصيبة باب وتمصيبة دزات ساميكا قوة إليتي إلا بإذن الله سير إذن الله matsafi ya je ya tsafi don kai tsafin ya yi tasiri a kanka wala sai da yardar Allah in Allah bai so ba tsafin ba zai yi tasiri ba da ka duk abin da kaga ya same ka na baƙin ciki na tashin hankali kar ka zargi kowa Allah ne ya bada izini hakan ya faru sai ka sai ka binciki kanka kuma idan ka shiga halin ni'yasu duniya ta yi ma ɗaurin has wani bai san has ba to minti duniya ta yi ma ɗaurin minti ta ɗaura sama ta ɗaura ƙasa kuma wallahi Allah baya toshe mutum ƙofofinsa idan ka yi nan sai ka ƙofar a toshe da za ka ga baya sai ka ga wata ƙofar kuma a buɗe to idan ka ga an toshe ma ƙofofin ka shiga matsala to dawo ka yi wa kanka hisabi me ya faru ne yaya alaƙa ta take da Allah ka tuna ka ba nazari na yi kaza na yi kaza na yi kaza sai ka tsinci wani abu mara kyau da ka yi kuma karka rena abin don shi zunubi ba a rena shi wai don bai da yawa tun da mun ji manzo Allah ya gaya mana wani ya shiga wuta saboda kuda wani ya shiga aljanna saboda kuda kaga kenan ba a rena zunubi komai kankancinsa in Allah ya ga dama sai ya kama ka da shi da haka a cikin tuntuntuninka kana ta tunani sai ka gano wata gaba da ka saba wa Allah to gyara ta in Allah da Allah zai buɗe maka da haka duk abin da ya same ka daga Allah ne wa mai billahi ya da kalba wanda kuma duk ya imani da Allah Allah zai datar da zuciyarsa in kai imani da Allah Allah kake nufi da bauta wallahi Allah ba zai barka cin bid'a ba Allah ba zai barka a cikin shirka ba Allah ba zai barka a cikin kafirci ba in dai addinin Allah kake yi wa Allah sai ya datar da zuciyarka naka ba wa Allah al'amarin wallahu bi kulli shay'in alim Allah akan komai masani ne sai ya ce wa ati'u Allah wa ati'u rasul fa in tawallaytum fa in إنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا كومتاني كبي الله كبي من الله فإن توليتم إن كن جويا بايا كن fa inna ma ala rasulina balagul mubin abin da ke kan manzon mu kawai isarwa idan mai wa'azi ya zo ya ma wa'azi ko ka yadda ko kar ka yadda shi fa ya sauke nauyinsa ladansa na wa'azi Allah zai bashi da gara ma ka yadda ka huta Allahu la ilaha illa huwa Allah wanda babu abin bautawa sai shi wa alallahi fal ya tawakkalin mu'minun ga Allah ne mu'mine suke dogaro Allah ne abin dogaranka lokacin da ka shiga kunci Allah lokacin da ka sami yalwa Allah lokacin da kake cikin rufin asiri Allah duk halin da kake ciki kar ka manta Allah idan ba ka manta Allah ba Allah ba zai manta da kai ba in ka manta da Allah Allah sai ya mantar da kai ba wai dan bai san ka ba sai ya kyale ka kai ta bulbiduwar ka Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم wannan aya ta sauka ne akan wasu mutane daga garin makka lokacin da manzon Allah ya hijira ya koma madina sai hijira ta zama dole ga duk wanda yake garin makka dole sai ya koma madina to wasu jama'a sun yi yunkurin za su yi hijira sai matansu da ‘ya'yansu suka hana suka hana su yi hijirar so kuma suka bi ra'ayin matansu sai suka zauna ba su yi hijirar ba shi na lake cewa ya lazina amanu ya ku masu imani inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum lallai daga cikin matekunku da kuma wasu daga cikin ‘ya'yanku abokan gabanku ne fahadaruhum ku yi taka tsantsan da su daga cikin matanku da ‘ya'yanku abokan gabanku ne ku yi taka tsantsan da su wani matarsa tana hana masa aikin alkhairi wani matarsa ta raba shi zumunci da 'yan uwansa kai in ta ga dama ɗan da ka haifa matarka sai daga tsakaninku ta raba ku ina ba ta mun gane sarrafa dukiyarka sai matarka ta hana ka abokiyar gabarka ce naka duk wanda zai hana ka yin aikin alkhairi duk wanda zai hana ka yin aikin addini abokin gabarka ne kowaye ko shi tunda an ce matarka abokiyar gabarka ce in za ta hana ka alkhairi ɗanka abokin gabanka ne in zai hana ka alkhairi da haka ku kafa kafa da su wayan tafu amma da za ku yafiya wata safu ku kau da kai wata safu ku kau da kai wata gafiru ku yafe musu na la gafu rahim Allah mai gafara ne mai rahama waɗancan mutanen da suka nemi yin hijira mata da 'ya'ya suka hana suka fashe musu da kuka yanzu za ku tafi madina da wa za ka bar mu wa zai nemo mana abinci yaya za mu yi to daga baya kuma sai suka yi hijirar da suka je sai suka samu waɗanda suka riga su hijira sun zama malamai zamansu da annabi ya amfanar da su sai suka kama kwafa ai in na koma sai na wulakanta matata ita ta hana ni in na koma sai na ta mutuncin ɗana shi ya hana ni alita a wayan ta'afu da za ku yafi wata su ku kau da kai wata gefe da ku ku nema Allah ya gafarta musu da hakan yafi kenan ana gaya maka yafiya tana da amfani ga wanda ya cutar da kai fa inna allaha ghafurun rahimun ai Allah mai gafara ne ko mai rahama ne kai ma kana bata wa Allah kana saba wa Allah kuma kana fatan Allah ya yafe maka to kai ma in wani ya bata ma yafe masa an ce ranar alkiyama wani mutum zai ga wantan fa zai tsan gida aljanna kaga wannan gidan da fa naka ne lokacin da wani ya zalunce ka din nan ka kiyafewa da ka yafe din da wannan za a baka an gani da ka yafe da wannan za a baka saboda muhimmancin yafiya shugaban kasa ya ce ku yafe masa shugaban kasa tinubu an je bude tafsir ya ce ku yafe masa kun yafe masa a na farko da ya kamata ya fito ya gaya muku laifin da ya muku ko in ya fito ya gaya muku laifin da ya muku sai kuma ce ya tuba ba zan kara ba gaba sai ce kuma ku yafe mun da niyyar me shi ka to in ya faɗi wannan kai ba ruwanka kai ka bar Allah al'amarinsa yanzu ya fito ya ce to na yi mu kaza na yi mu kaza min ku daidai ku yi hakuri kuma Allah dan gaba zan kara ba shikenan ku to mun yafi amma zan ce kai ku yafi mun ai akwai abin dubawa sai Allah ya ce إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم الله ما دوكاكين سركي يتي inna ma amwalukum wa auladukum fitina lallai dukiyoyinku da 'ya'yanku fitina ce ai in kana son ka taɓo fushin mutum ka taɓa ɗansa a ba haƙuri ka da kamun ɗa haye da ƙarfi na ya ƙare ai fitina ce jaraba ce musiba ce haka dukiya masifa ce fitina ce wata ranar manzo Allah yana kan kutuba yana kan mimbari yana kan mimbari fa yana khutsuba sai ga Hassan da Hussein sun fito ɗayan Aliyu jikokinsa wani tsumma ya tatile suka faɗi kawai manzo Allah sai ya bar khutsuba sai ya sako ya zo ya ce tsumman sai ya ɗauko sai zo ya sa a cinyarsa yana hawa mai Allah ya faɗi gaskiya inna inna ma amwalukum wa auladukum fitna dukiyoyinku da 'ya'yanku fitina ne wallahu indahu ajrun azimun amma fa lada mai girma yana gurin Allah can baya ya ce matanku da 'ya'yanku abokan gabanku ne nan ya ce dukiyoyinku da 'ya'yanku fitina ne jarrabawa ce daga cikin jarrabawar 'ya'yan akwai tarbiyya manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama wanda ya haifi 'ya'ya mata guda uku ya musu tarbiyya ya aurar da su ba shi da sakamako sai aljanna ba shi da sakamako sai aljanna to yanzu matsalar haihuwar mace akwai alkhairi to matsalar shi ne tarbiyyar ka yi ƙoƙarinka a gida ka fito kuma waɗan iska yana jiranta ka yi iyayenka ka yi iyayenka don ka soke haƙƙin Allah a kanka game da 'ya'yanka tana fitowa kuma wani shege yana nan mutsiyaci munafiki sai ya lalata maka ya zama kana ganin alkawarin Allah a kanka ya kau a bi kau ba ai ka iyayenka matsalar ka bari a watsi a sake watsa maka amma in ka tattare don wani ya zo ya watsa ma shi can kuma can ta matse masa fattakullaha masatatum ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawarku wannan ayar ta sassauta wa sahabbai wani kunci da yake damunsa a zuciya bayan Allah ya ce musu ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah kada ku yadda ku mutu sai kuna musulmai abin ya takura su sai Allah ya ce to ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawanku wasu ma'u okay to bismillah فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خير خيرا لأنفسكم وجزء الله gwargwadon iyawarku sannan ku ji kuma ku bi sannan ku ciyar hakan ya fi muku alkhairi wa man yuka shuha nafsihi wanda ya kiyaye bin son zuciyarsa wanda ya kiyaye bin son zuciyarsa ba ƙaramin hallakar da ɗan adam yake ba bin son zuciya za ga ba gaskiya gaskiya ce haka take tabbas gaskiya ce amma saboda zuciyarka abin bai yi mata ba sai ta ringa sa maka tararradi sai ka kagi bin gaskiyar to wani duk Allah ya taimake shi aka tseratar da shi wannan zaɓi ne na Allah Allah sai ya tseratar da shi gabin son zuciyarsa to wani duk Allah ya tseratar da shi kuma gabin son zuciyarsa fa'ula'ika humul muflihuna wa'annan su ne wasu tsira ranar alkiyama Allah ubangiji Allah ka raba mu da son zuciya sai ya ce in tuqridu Allah qarban hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim na'am عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم in tuqridu Allah qardan hasanan idan kuka ba mu Allah rance rance mai kyau akwai bambanci tsakanin bashi da rance shi bashi bashi abinda zaka bani bani da shi kawai ka dogara ga Allah ka bani na samun baka shine bashi amma rance ina da shi kenan kila yanzu a nan ne ban da shi amma inda zan shiga gida ina da shi ko inda zan je banki ina da shi ko ina da kadarar da za ta zama kuɗin kaga wannan rance ne da haka Allah amfani da kalmar rance kenan Allah yana da abin biya to idan kuka ba Allah rance karban hasanan kuma rance mai kyau yaya ake ba Allah rance idan aka ce ku taimaka fi sabilahi ku taimaka shi yasa yaban sayyidina Usman ba zai kare ba har duniya ta tashi wanda ya yi amfani da duk abin da yake da shi na dukiya don ya ciyar da addini gaba Allah ya ba shi wannan dama manzala ya miƙe a masallaci ya ce a taimaka Usman ya bayar ya sake miƙewa ya ce ake ce a taimaka usman ya bayar inda za a tambaya sau goma usman zai bayar sau goma ashe kun ga musulunci ya koyar da mu wani abu tun zamanin manzan Allah ake neman taimako a masallaci tun zamanin Allah ake neman taimako a gurin ɗaiɗaikun mutane ashe yanzu idan aikin musulunci ya taso aka ce ka taimaka ba ruwanka da mece ka taimaka din ko ya ci ko kare ci ba wani ne damuwarka ba kai dai ka ba Allah inda za ka tara mara ya je ce fani a gidansa du ladanka yana nan ba zai tauya ma ladanka ba shi kuma shi da Allah in yi jaya wa Allah bayani to kai daman an tara kudin don karaci a dama ba tara don karaci ba a dole a sarrafar da kudin ya kare gobe wani abin ya taso a sake nema da haka in kun ba wa Allah rance rance mai kyau yudha'ifu lakum to idan aka zo biyan rancen sai a ninninka muku a ribanya muku a baka fiye da abin da ka bayar kudin ruwa kenan ka je in ka ba Allah rance in zai biya sai ya baka fiye da abin da ka bayar ba kudin ruwa ba ne yanzu idan ka bani bashi na je na biya bukata ta da bashin sai na biya ka bashinka naira dubu goma ce ga ta nagode ga yan dubu biyu kuma ga wannan ka je ka sha ruwa ko ka sawa iyalai lemu wannan ba ruwa ba ne ni na gada ma na baka jin daɗi ne na wata mun gane kenan wannan ƙarin da Allah zai yi ma ƙari ne na farin ciki na kabi umarnin Allah ya ce ka yi kuma kayi lillazina ahsanu husna ga waɗanda suka yi kyakkyawan aiki to suna da ladan kyakkyawan aikin har ma da ƙari wa ya gafin lokun kun bayan wajen biyan rancen ya ƙara muku kuma sai ya gafarta muku me ma'anan gafartawa da hausa lullubewa rufewa wato da ka aikata wani abu mummuna to yanzu an rufe shi an rufe shafin yanzu babu shi wallahu shakurun halimun Allah mai godiya ne sannan mai haƙuri ne ba don haƙurinsa ba kana da kuɗi ka ɓoye a banki kana da kuɗi ka sai manya-manyan gidaje ka sai manya-manyan motoci amma Allah ya ce ka ba shi sai ka hana amma saboda haƙurin sai ya zuba maka ido na tabbatar da kai ne ka ba mu wani kai wani abin arziki sai ka nemi ya taimake ka ya ƙi in ka san hanyar da za ka bi ya rasa wani abin wala sai ka bi to Allah halimun ne sai ka ga wani mutum ya gina gida filin kafa ɗari sakwaya amma sai ya gina masallaci kafa bakwai ko goma a gefe a takure shi fa wannan masallacin ya gina ne don kare je na unguwa don yana jin tsoron kar a bige shi a hanya bai da kirkito alimul gaibi Allah shi ne masanin abin da ke ɓoye shahadati Allah shi ne masanin abin da ke bayyane al'azizu Allah marin jayi ne alhakimu kuma Allah mai hikima ne mun zo ƙarshen karatun wannan sura ta taghabun kurakuran da muka a ciki ubangiji Allah ka yafe mana shi na karatu ko na bayani abinda makaranta daidai Allah ya ba mu ladansa da kuma ikon aiki da shi kuma tun da za a ke mun lokaci ya yi za mu taƙaita insha Allah sai darasi na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu amma idhal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين